عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الصلاة littafin sallah za a yi bayanin sallah ko imamu malik kitabu salah sai fara da kiran sallah ya aka fara kiran sallah sai da yi maganar kiran sallah sa'annan sai aka shiga cikin sallah babu ma ja a fin nida'i lissalati babin da ya zo na kiran sallah قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar ya dauki katakwaye guda biyu ana du ɗaya a dauki ɗaya a dauki ɗaya saboda mutane su ji su san lokacin sallah yayi su zo ayi sallah فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث ابن الخزرج خشبتين في النوم wannan bawan Allah sai aka nuna mishi wa'annan katakwaye guda biyu a cikin bacci faqala sai ce inna hataini lanahwun mimma yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ai wannan da aka nuna min kwatankwacin irin abinda manzon Allah ya so ai ta nuna ma mutane lokacin sallah yayi kenan faƙila sai aka ce masa a cikin bacci ɗin ala tu'azzinu lissala ba za ku yi kiran sallah ba azan ba fa'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina staiqaza da ya farka daga baccin sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu zalika sai fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara rasulullah bil azan sai manzon Allah ce to ai ta kiran sallah sai aka fara kiran sallah قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن النداء المراد بالنداء هنا الاذان in kun ji kiran sallah faƙulu misla ma ya ƙulul mu'azzin ku faɗi kaman yadda mai kiran sallah ke faɗa to ina ba na faƙulu misla ma ya ƙulul mu'azzin ayya ya kira iya faɗi me to iya ce Allah akbar ka ce Allah akbar shi zai ɗaga muryarsa kai ma za ka ɗaga muryarka saboda mai faƙulu misla ma ya ƙulu faƙulu ku faɗa misla ma ya ƙulu alaisa ka zarik قالوا أي متى سمع النداء فعلى السامع أن يقول مثله وقد يكون الأذان في وقت يكون السامع في صلاته إن كان تكين صلى سيكجي ما يكرا صلى لا كرا صلى أنت أمرت بأن تقول مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول عام ne a cikin komai ko ko a'a sai in da halin faɗar wannan in mutum na cikin sallah na fila ko farilla sai ji ana kiran sallah ko yana cikin karatun alkur'ani fahal alaihi an ya kula misali ma ya kula mu'azzin yana cikin karatun alkur'ani ko yana cikin sallan farilla ko nafila aka fara kiran sallah sai shi ma ya ta faɗa yadda mai kiran sallah ke faɗa eh eh sai dai me to almajirai imamu malik sun ƙari juna ilimi rawa ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim ya ce an malik ya rawaito daga malik annahu ya kulu zalika fi nafilati wala ya kulu fil farida riwayan abdurrahman ibn al-qasim daga malik in nafila kake yi za ka amsa kiran sallah sa'an ka ci gaba da sallanka وروى أبو مصعب عن مالك يقول ذلك في الفرد والنفل أبو مصعب shi ma almajir imam malik ne ya ce in farilla ne ma ko nafila za ka fada wa huwa qablu ibn wahab mazhab abinda abdullahi ibn wahab shi ma ya fada kenan wa qala sahanun sahanun ya ce la yaquluhu fi fardin wala naflin in ba zai fada ba ko farilla yake ko cikin nafila yake wa wajhu riwayat ibn al-qasim abinda ibn al-qasim ya fada din abinda yake kallo shine إن الفريضة آكد من النافلة فلا يجوز له تركها والاشتغال عنها بنافلة yace za ka fada cikin nafila ba za ka fada cikin farilla ba saboda sallan farilla ta fi kiran sallan karfi isa ba za ka bar farilla ka fadi nafila ba walaisa kazalika idza kana fi nafila amma in nafila kake yi za ka iya fada saboda wannan nafila ne wannan sunna ce wannan sunna ce fa hadhihi ziyadatun min hadha al-jins wa huwa ya'udu ila ma kana fi min nafila abinda suka faɗa kenan to in kana cikin karatu alqur'ani na taba karanta a Abdullahi ibn Fudiyo aka ce in yana karatun alqur'ani in aka fara kiran sallah shi dakatar da karatun alqur'ani ya amsa kiran sallah sa'annan ya ci gaba da karatun shi to in kana cikin karatun alqur'ani aka fara kiran sallah tsayawa zaka yi ka amsa kiran sallah ko ko a ci gaba da karatun ka zaka yi ba ruwanka da mai kiran sallah ko ko a kana karanta alif lam mim zalikal kitab ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan ka dawo kana yi ka shigar da wannan ka shigar da wannan wanne ne yafi eh shine ladabi kenan ku to in yana son sauri ya karasa izifin shi fa yana yi yana amsa kiran yana yi yana amsa kiran ya yi daidai ko ya yi kuskure ya? alawa haddasani an malikin an ibn shahabin ana ata ibn yazid al-laifi ana abi sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun karanta shi قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول da a ce mutane sun san falalan da ke cikin kiran sallah da kuma yin sallah sahu na farko thumma lam yajidu illa an yastahimu sa'annan ya zamo ba yadda za a yi sai an yi ƙuri'a kowa na su kowa na su ba za a ba sai an yi ƙuri'a lastahammu da sai an yi ƙuri'a tukun a samu mai kiran sallah da sai an yi ƙuri'a tukun a samu wanda zai sallah sahu na farko walau ya alamuna ma fi tahajir lastabaku ilai da sun san falalan da ke cikin yin sallah a zahar farkon lokaci da sun yi faman su yi wannan walau ya alamu na mafi al'atamati wa subhi la'atauhuma walau habwan da sun san falalan da ke cikin sallar isha da sallar asuba da sun zo masallaci ko da rarrafe ne قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة منزل الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبب بالصلاة إن أنفار كرا صلى فلا تأتوها وأنتم تسعون kada ku zo masallaci a guje wa atuha wa alaikumus sakinat ku zo masallaci wa alaikumus sakina a cikin nutsuwa kada ka ce kana ka zo a guje don ka zo ka samu raka ta farko fama adraktum fasallu abinda kuka riska na sallan ku sallace shi wa ma fatakum fa atimmu abinda ya wuce muku ku cika fa inna ahadakum fi salatin ma kana ya'midu ila salat yace ai in ka fito gida kana tafiya ka kama hanyar masallaci ai kana cikin sallah ne mana kana samun ladan sallah isa ba ba ba lalle ne sai ka shika da gudu sai ka samu raka'a ta farko ba ko ka zo ka samu raka'a ta karshe ka samu ka samu lada baki daya to wannan matsalan ai mun sha karanta ta ko in mutum ya zo ya cikin liman na sallah ya Allahu akbar abinda ya samu za a yi shine farkon sallarsa ko shine karshen sallarsa to inda mas'alar ta faru kenan sa'an nan sai malikiya suka ce in ka tashi ramawa za ka yi malamai suka ce a'a in ka tashi cika sallar ka za ka yi abin da ya wuce ɗin mana in ka zo sallar isha a yi sallar raka a biyu ka zo ka tarar da raka a biyu in ka tashi raka a biyu da za ka yi ɗin fatiha da sura za ka yi bayyane ko ko fatiha kare za ka yi ba bayyane ba malikiya suka ce sai ka yi fatiha da sura a bayyane malamai kuma suka ce a'a za ka yi ne za ka yi fatiha ne kadai ba a bayyane ba me yasa saboda lafazin hadisi fa'atinmu akwai ruwaya fakudu kurama sai malamai suka ce ai so daiwa yana zuwa alqada'u bi ma'ana al-itmam fa idza qadaytum manasikakum to abin da ya faru malikiya su suka ce abin da ka samu shine inda inda mas'alar ta faru kenan قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبانية والبادية والنباء الله أبو سعيد الخدري يتي إني أراك تحب الغنم والبادية ناغا كي كان شعوا كيو كما كان زوا داجي كيو فإذا كنت في غنمك in ka kasance wajen kiwo aw badiyatika fa azanta bis salati zaka yi sallah farfa sautaka bin nida'i ka daga muryarka kai kiran sallah fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah saboda lokacin da kake cikin daji kana kira sallah ka daga muryar ka din duk wani halitta dan adam ko aljani ko tsuntsaye ko menene in suka ji za su yi ma shaida ranar tashin alkiyama qala abu sa'id samituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan abin da na fada ni ma na jiyo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka hadisin marfu'i kenan قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له درات إن أكي كرا صلى شيطان سيشيكا غدو يجو ينا غدو ينا إينا كارا كويرا ابتدى إسكا hatta la yasma annida'a saboda baya son ya ji kiran sallah kiran sallah na masa illa fa idza qudiya an-nida'u aqbala in aka gama kiran sallah sai sake dawowa hatta idza thubiba bis salati yana dawowa ne don yima waswasi shagalatar da kai gabarin sallah in aka gama kiran sallah sai ya dawo in aka fara ta da ikama kuma sai shika da gudu ya tafi in aka gama sai ya dawo hatta idza qudiyat taswib aqbala hatta yahtira bayna al mar'i wa nafsihi ce dawo ya saka maka waswasi kana sallah ya kawo maka abubuwan da ka manta shekaru 25 يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل in yadiri kam sallah har sai mutum ya zamo ya manta raka'a nawa yake raka'a ta farko ce ko ta biyu ta biyu ce ko ta uku ta uku ce ko ta hudu sai sama wasu wasu to manzo Allah ya nuna maka yadda zaka gyara wannan sallah qala wa haddathani an malik ana abi hazim ibn dinar an sahal bin sa'd bin sa'idi أنه قال يتي ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وإسلوك تغنابي أنا أبوني كوفو في السماء فأنا أنا كربا الدعاء كينا وقل داء ترد عليه دعوته duk wanda yake kiransa yake roƙon Allah wannan lokacin Allah yana karban addu'arsa hadratun nida'i lissalati lokacin da ake kiran sallah wasaffu fi sabilillahi da lokacin da aka yi sahu za a yi yakin ta da addinin Allah qala yahya wasu ila malikun anin nida'i yawmal jumu'a an tambayi imamu malik dangane da kiran sallah ranar juma'a hal yakunu qabla an yahilla alwaqt za a yi kiran sallar juma'a kafin lokaci ya shiga faƙala sai ya ce la ya kunu illa ba da an ta zula shamsu ya ce ba za a yi kiran sallar juma'a ba sai rana ta gushe mana sai lokaci ya shiga ƙala ya haya wasu ila malikun an tasniyatil azani aka tambayi imamu malik dangane da biyun ta kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah aka tambaye shi wal iqama da ta da iqama wa mata yajibu al qiyamu ala an-nas hina tuqamu as-salah in aka zo ana ta da ikama yaushe ne mutane za su tashi su miƙe su tsaya a sahu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah hanabila su sai ka ce cikin littafin su tusannu al-iqamatu inda qad min iqamatiha tusannu al-iqamatu inda qad min iqamatiha ma'ana suna zaune ana cewa qad qamati sala qad qamati shi kowa ya tashi fa qala sai imamu malik yace lam yablughni fi nida'i wal iqama illa ma adraktu an-nasa alayhi yace ba abin da na sani game da ita da sallah kiran sallah da ta da ikama sai abin da na riski mutanen mu nayi a kasar Madina fa amma al-iqamatu fa innaha la tusanna amma iqama ɗaya ɗaya ake wa zalika allazi lam yazal alayhi ahlul ilmi bi baladina yace abinda na gani ana yi a Madina kenan malamai manyan mutane wa amma qiyamun nasi amma mutane su tashi lokacin da ake ake aka fara ikama farko fara ikama zaka tashi ko tsakiya ko sai an an kai karshe yana tuqamu salat fa inni lam asma'a fi zalika bi haddin yuqamu lahu yace ba ba ni da wata riwaya da take nuna ga lokacin da za a tashi to sai ya za a yi illa anni ara zalika ala qadri taqatin nas yace ai yana ganin gwargwadon ikon mutane ne lokacin da kaga farko ne ka tashi tsakiya ne ka tashi sai inda aka gama ka tashi duk kai daidai fa inna minhu mustaqil wal khafif ya ce akwai mutane akwai mai nauyi akwai wanda ba shi da nauyi mai nauyi wani yana da jiki mai nauyi tashi na masa wuya wani ba shi da jiki mai nauyi tashi baya masa wuya wani ba shi da lafiya a sakili kenan jiki ba shi da lafiya tashi ne masa wuya wani yana da lafiya tashi baya masa wuya wala yasakuna an yakunu ka rajulin wahidin ba za su zama kamar mutum ɗaya duk karfin su ɗaya duk daman su ɗaya ba qala ya haya wasu ila malikun an ƙaumin hudurin aradu an ya jima'u almaktuba aka ce mutane suna zaune sai lokacin sallah ya kai suna son su yi sallar jama'a fa'aradu an yi ƙimu wa layu azinu sai suka ce ai mu za mu ta da ikama ne ba sai mun yi kiran sallah ba ƙala malikun zalika mujziyun anhu ya ce in suka ta da ikama ba su ta da sallah ba in suka ta da ikama ba su yi kiran sallah ba ya yi sun yi daidai وإنما يجب النداء في في المساجد في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة وأي kiran sallah na wajaba ne a masallatan da ake zuwa a tattaru karkashin liman a yi sallah to wannan kalma imamu malik yana nuna cewa kiran sallah ya zama mai kiran wajibi wa inna ma yajibu nida'u fi masajidil jama'ati allati tujma'u fiha as-salat to abin da ya faɗa kenan akan haka imamu malik yana ganin kiran sallah farilla ne kenan ko amma min furudul kifaya wa bi hadha sara al-azan fardan kamar inda malikiya kenan min furudul kifaya idza azana mu'azzinun wahidun fil qarya ajza'a ma'ana kiran sallah fardu kifaya ne a unguwa ko a ƙauye in lada ne ɗaya kira sallah ya wadaci garin in ƙauyen duk baki ɗaya ko ba a yi ba ba komai sai tun da wannan ya yi walau ittafaqat qaryatun ala tarki al-azani qutilu alai baki ɗaya in alkaryar ta zama ba suka ki kiran sallah ba wanda ke kiran sallah sai aje a yake su sai sun yi kiran sallah din nan وقد وقع لمالك رحمه الله لفظة تدل على لزومه لكل جماعة وأن كلمة da muka karanta wajen Imam Malik yana nuna cewa duk sa'an da jama'a ta hadu wajibi ne akan su su yi kiran sallah wa hiya qawluhu fil muwatta wa inna ma yajibu an-nida'u fi masajidil jama'ati to manyan malaman malikiya kuma suka ce wallazina qulu nahnu bihi sai al'imamu ibn al'arabi ke ne ya ce mu abin da muke gani su ma manyan mazhabin malikiya ne annal azana fardun fil qaryati fil jumla wai kiran sallah farilla ne a gari a jumlance in aka samu cikin ƙauye ɗaya masallaci da aka yi kiran sallah sauran masallatai ko ina ba kiran sallah babu komai muta'akkidun fi kulli jama'a ma'ana in kuma mutane jama'a ne suka hadu shi ma farillanci na, na, na, na karfafa mustahabbun lilwahi in mutum ɗaya ne zai sallah mustahabbi ne kiran sallah mai kiran sallah babu komai li hadisi abi sa'id al-khudri idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'azzanta bis salati farfa sautaka bin nida'i mun karanta wannan ko فتحصل من هذا أن الأذان فرد من فروض الكفاية أن الكرا صلى فرض كفاية يعني فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقي وأما الإقامة تاد إقامة كمفا فتحصيل مذهب مالك أنها سنة مؤكدة تاد إقامة سنة مؤكدة آكد من الأذان تاد إقامة يا في كرفي يا في كرا صلى كرفي عنده وعند أصابه فمن تركها فهو يصير ولا شيء عليه وقال أما أهل الظاهر ظاهرية سكتي in mutum bai ta da ikama bai sallah sallan ma ba ta yi ba sai ya saki aka ce wannan maganan ba ba ta da karfi su ne suke fadar wannan an fahimci mazhabi imam maliku qala yahya wa su'ila malikun an taslimil mu'adhdhini ala al-imami wa du'a'ihi iyyahu lis-salati wa man awwalu man sullima alayhi ya ce in ana kiran sallah sai liman bai fito ba cikin kiran sallah za a yi mishi sallah sallama ko an gama za a je a kira shi ko za a kira shi cikin kiran sallah din wane ne ma aka fara yi ma wannan akwai wanda aka fara yi ma wannan abin sai ce faqala lam yablughuni anna at-taslima kana fi zaman al-awwal yace ai ban san cewa farkul da ana in ga Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kafin ka kare sai ka sai ka kira imamul muslimina ka gaishe shi ko ka kira ka nuna alaman cewa ana ana kiran sai zo yi sallah da mun lokacin muna ji ana as-salatu was-salatu was-salamu alayk alayka ya rasulullah in ka ji kusa da ƙarshe ke assalatu wassalamu alaik alaika ya rasulallah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah na ji ana yin wannan lokacin muna yara ƙanana to amma ba shi da ba dalili ba ne قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة لا دا يتا يكرا صلى yana jira ba wanda yazo sai ya tada ikama ya fara yi sallarsa wa salla wahdahu ya salla shi kadai thumma jaa an-nasu ba'da an faraga ayu'idu salata ma'ahum bayan ya idar da sallah sai kuma mutane suka zo su ma ga shi zo za su yi sallah zai sake yin sallah tare da su saboda sallarsa da ya shi kadai ne wannan kuma ga sallah jama'a ya zai qala la yu'idu sala imam malik yace ba zai maimaita sallan ba wacce tai wacce yayi ta wadatar kenan wa man jaa ba'da wa man jaa ba'da sirafi falyusalli li nafsihi wahdahu wanda ya zo ba Allah dai ya kira sallah ya jira kowa bai zo ba ya tashi sallar sa sai jama'a suka zo in mutu kowa shi sallar shi kadai saboda malikiya wajen su ba a maimaita sallah dai a masallaci daya musu wannan suka hana imam malik ba wata hujja bace ya ce saddun lizari a ne in aka ba da dama a yi to sai kaga sun tsaya ba za su zo a yi sallah da su ba shi an sallah mai su ma zo da limaminsu sai za su yi sallah to liman ya ga a cewa ga wani su ba su bi shi sallah ba su wasu za su yi nasu ya zai ji zai ji ba daɗi shi yasa imam malik ya hana قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأراد أن يصلوا بإقامة غيره لا دين كرا صلى سيتاش زي نافلة تسيس wa'yansu suka zo masallaci suka ji ikama wani wuri suna so su dogara kan wannan ikama su yi sallah faƙala la ba'asa bi zalika ikamatuhu wa ikamatu ghairihi sawa ma'ana in kuka tada ikama masallacin ku ko masallacin gefen kuka ji ana kiran sallah duk ɗaya ne za ku yi sallah da wannan ikama qala yahya qala malikun lam tazal as-subh yunada laha qabla al-fajr yace ana sallan asuba ana yin kiran fari ne kafin lokaci ya shiga fa amma ghairu amina salawati fa inna lam naraha yunada laha illa bada an yahilla waqtuha amma ban da sallar juma'a duk wata sallah ba a bada izini a yi kiran sallah ba sai lokaci ya shiga an fahimta eh juma'a ba ana kiran sallah kafin lokaci ba a kiran sallar ta sai lokaci ya shiga mun karanta dazu amma sallar asuba ana kiran fari kafin lokacin ya shiga sa'an nan a zo a yi kira ta nabi ƙala wa haddasa ni an malikin annahu balagahu annal mu'azzina ja'a ila umar bin al-khattab yu'zinuhu li salati subhi fa wajadahu na'iman yace ladan ya kiran sallah sai ya ga ya zo ya tarar da sayyidina umar yana bacci bai tashi ba sai ce as-salat khairun minan nawm fa amarahu umar umar an yaj'alaha fi nida'i subh sai umar ya ce to ka saka wannan kalma a cikin kiran kiran sallah asuba قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدرت عليه الناس إلا النداء بالصلاة إمام مالك يتي أي ba wani abin da na sani na riske shi mutane na yi daidai wa daida ba a samu ba a canza komai ciki ba sai kiran sallah komai za ga an sa son zuciya a ciki Allah ya kiyaye qala wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara sami'a al-iqamata wa huwa bil baqi'i فأسرع المشي إلى المسجد سيدنا عبد الله بن عمر يا ذكر صلى أنا بقيع sai sauri ya sauri ya zo ya riski sallah ba gudu ya yi ba aka ce sai sauri ko babun nida'i fi safari wa ala ghairi wudu'in babin da ya zo na bayanin kiran sallah lallai sai ai alwala ko ko ba alwala za a iya yin kiran sallah sa'an nan kuma ana tafiya matafiya za su yi sallah za su yi kiran sallah ko ko tun daga sunan su duka sun halara sun halara a wajen sai a yi a tada ikama ba sai an yi kiran sallah ba قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح wani dare ana tsananin sanyi da iska abla da umar ya kiran sallah faƙala ala sallu fin rihal ala sallu fin rihal mana inda kuka sauka ko unguwanku kowa ya sallah ba shi an fito an zo masallaci ba ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أي منظر الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول ألا صلوا في الرحال منظر الله إن أنا كرا صلى الوقت cikin dare mai tsananin sanyi ko iska ko ruwa sai ce kowa ya salla unguwan shi ko unguwan eh ga izini an riga an bayar wannan magana ai mun tattauna ta ko an manta lokacin da kuke tauri masu zafi don menene mutum zai gina gida sai ya masallaci a gidansa yana sallah baya fita zuwa masallaci an manta ko eh an tura ehi in kana tsoron sanyi ko cafi ko ana bin mutum bashi ko menene aka ce in ai kira salati ala sallu fi rihalikum ina ga kana tsoron kar a kama a kashe ka ko a shigo maka kafta ka je masallaci wanne ne fi min babil aula amma ta wannan matsala kenan eh daga baya me alawa had a ba wannan ya fito fili ba abinda ya fito fili dan mai limamin maka ke sallah dan sanda na masa gadi ko soja shi baya sallah ne ba wannan ne ake ta faɗa ba aka yi ca akan masallacin makka dan me dan me kana kano kai kasan abin da duniyar mata ke ciki قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم ويقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه aka ce abdullahi dan umar ana cikin tafiya lokacin sallah ana ta da ikama ne sai ce ai kiran sallah sai limamin da mutane za su fito wannan fito gidan shingo su zo su hadu to shine ake kiran su su zo amma dukkan mu gamu mu mutafiya ne kuma dukkan mu gamuwa za a kira sai a ta da ikama ai sallah eh an faɗa bayani ai ai bayani suka ce to wanda aka ce yana cikin daji ya kiran sallah fa ai an faɗa aka ce ka ɗaga muryarka ba a kiran sallah aka ce ga yi ba aka ce in zai yi kiran sallah ya ɗaga muryarsa saboda duk wanda ya ji wannan kiran sallah mutum ne ko ɗan adam ko aljani ko tsuntsaye ko dabbobi za su yi ma shaida ranar tashin alkiyama na biyu kuma aka ce iza ta gawwala tilghaulan fa'azzinu in kana tafiya sai ka ji tsoro kaman gashi kaman shedan ko al sai ka kira sallah kana kira sallah shedan ne sai ya gudu wannan ai kai kadai ne wannan an ce kai kira sallah ne don kai sallah a an ce kai kira sallah ne don ka kori shedan an fahimta akwai wasu mas'aloli yanda shari'a ta zo haka ake yin ta an fahimta lokacin da muka karanta yadda aka bayyana wa manzon Allah lokutan sallah wa ya zo ya nuna wa manzon Allah lokacin sallah mala'ikawa yayayi to mala'iku mala'ika mala'ika wajibi ne akan shi sallah mukallafun bis sala mukallaf hal hal jibril mukallafun bis sala to ba gashi yayi ba saboda kashin hadisin wa bi wa bi hadha umirta wata riwaya wa bi hadha umirtu ba shi kenan ba to sa'an nan in muka ce jibrilu ba wajibi ba ne kan shi ai sallah laisa mukallafan bis salat innama ursila li yu'allima an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam awqati salat to sallah akan shi me kenan take tsaya matsayinta nafila ba nafila bace ba to manzo Allah sallah a lokacin me me me ce a wajen sa to farilla me farilla ya bi ya bi me nafila ai sallah kuma ta yi amma malikiya su ba su yadda da wannan ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فألت وإن شئت فأقم ولا تؤذن kana tafiya in za ka yi sallah in kana so ka yi kira sallah ka tada ikama kuma ga dama ka tada ikama ka yi sallar ka qala ya haya samitu malikan yaqulu la ba'sa an yu'adhdhina ar-rajulu wa huwa rakib yace babu laifi mutun na kan abin hawa sai kiran sallah qala wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id an sa'id ibn al-musayyib annahu kana yaqulu من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك wai duk wanda zai salla a daji shi kadai zaka ga mala'ika ya zo gefensa dama wannan gefensa hagu suna salla fa idza adzana wa aqama salah aw aqama salla wara'ahu min al mala'ikati amsalul jibal in kai kaɗai za ka yi sallah ka tsaya za ka yi mala'ika ɗaya zai zo nan ɗaya zai zo nan amma in kai kiran sallah ka tada ikama mala'iku da yawa za su zo su bi ka ku yi sallah to sallah wajiba ce a kansu halin mala'ika mukallafa bi salah in kunta la ma hujjatuka ala zalika mecece hujja akan cewa ba wajibi bane akan su yi sallah eh shikenan babu qadri suhuri minan nida'i babin da yazo gwargwadon abin da ke tsakanin yin kiran sallah cin sahur da kiran sallah قال حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم إتي إن بلالا ينادي بليل أي بلال ينا كرا صلى كافين لوكتي يكي فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ku ci abincinku ku sha sai in kun ji kiran abdullahi ibn ummi maktumin a'ama saboda shi makaho ne bai san alfijir ya keto ko bai keto sai an ce mishi asbahata asbahata sannan sai tashi kiran sallah ma'ana tsakanin kiran sallan bilal da ibn ummi maktumin a'ama babu tazara da yawa aka ce gwargwadon wannan ya sauka wannan ya hau ne to lokacin zaka ma'ana kai abin da ake wajenka zaka ci abinci har sai ka ji kiran sallah kenan قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن بلالا ينادي بليل أي بلال ناكرا صلى أتشندرين فكلوا واشربوا abincinku ku sha hatta yunadiya ibnu ummi maktumin har sai abdullahi ibnu ummi maktumin ya yi kiran sallah qala وكان ابن ام مكتوم رجل رجلا اعمى shi kuma maka, shi makaho ne baya ganin alfijir balle mene huduwar rana la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta an fahimta babu iftitahi salah babin da ya zo na kabbaran harama قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود وأن الرواية عبد الله بن أم عبد الله بن عمر كنا yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai fara sallah sai daga hannayensa guda biyu masu albarka ya ce Allahu akbar hazwa mankibai suka ce daidai da kafadunsa guda biyu ko haka ko haka ko haka daidan kunnayensa ce suka ce za iya yin jam'i ma sai wata riwaya ta zo daidan kirjin shi haka in suka ce ba abinda ake nufi kenan abinda ake nufi ya sun su je wajen kunni sa'an nan karshen hannun nan ya zo wajen kirjin shi ake abinda ake nufi ke to shi yasa sai ka yi Allahu akbar ko Allahu akbar shi kuma kana so Allahu akbar shi ka daga ko ko Allahu akbar ko ka Allahu akbar duk wanda kai yayi wai magariba ta dawo kafin karfe shida shida daidai saura nawa to yanzu ya za a yi sai a can la'asar fa to dole a canza kenan ko eh sai a yi kiran sallah a yi kiran la'asar yaushe da rabi za a kira a tsaya nawa a tashi karatu nawa saura kwata to sai a fara yau kenan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ذات ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد